أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulugul maram cikin sharhi nashi subul salam na al'allama muhammad bin ismail amir sanani rahimahullahu ta'ala yau muna sha bakwai ga watan zulqa'ida hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da ishirin da uku 423 wanda ya daidai da hudu kai da 44 ko da 44 miladiya na da yau shidda ga watan shidda 2023 sati da ya gabata mun tsaya akan hadisin anas da malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ke cewa annabi wanda tsirayen Allah da mace kara tabbata gare shi yace wallazi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi bayanin wannan hadisi ya gabata kuma mun ga fa'idodin da muka tsinta a cikin wannan hadisi za mu tsallaka a hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi Amir Sunani rahimahullah yayi wa wannan hadisi na Abdullahi dan Mas'ud take da azamu zunubi an taj'ala lillahi nidda kama yanda yazo a cikin wannan hadisi mafi girman zunubi shine ka sanyawa Allah madaukaki wata kishiya qala al-muallif rahimahullah wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك متفق عليه وانا حديث إمام البخاري da Muslim suka fitar da shi. An samu wani hadisi daga Abdullahi da Mas'ud wanda ya da Allah ta kara tabbata garshe ce na tambayi manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata a gare shi wani zunubi ne wanda ya girma duk a duniya wani zunubi ne wanda girman shi ya kai girma kala an ta jala lillahi niddan shi ne ka sanya wa Allah madaukaki kishiya ai shabuhun wa yuqalu lahu niddun wa nadid ka kamantar da Allah madaukaki da wani a cikin abeban da Allah madaukaki yake ɓanta da shi, ka sanya mai kishiya, ana cewa nid ko kuma ka ce ladid, jam'in sai ka ce andada ko andad. Wa huwa khalaqaka alhali shi ne ya halice ka, ba wanda yake kirarin shi ya halice ka sai Allah. Amma kuma duk da haka saboda tsabagen zalunci na ɗan Adam sai sanya wa Allah madaukaki kishiya a cikin abin da ya zamanto haƙƙi ne na Allah. kala qultu abdullahi dan mas'ud ya ce manzo Allah ya ce sannan nace thumma ayyu sannan mene wanda ya zamanto na daga cikin manyan manyan zunubai kala an taqatula waladaka khashyata an ya'kula ma'a shine ka kashe danka tsoron kai ya ci abinci tare da kai ko tsoron talauci sali mutumin da Allah madaukaki ya arzuta shi da ɗa sai dabara ko zub da ciki ko na abin da ya kama da haka kuma a jahiliyyar ma kashewa suke tsoron saboda kai ci abinci tare da mutum ko kuma tsoron talauci qultu abdullahi dan mas'ud yace thumma ayyu ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mene qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace an tuzaniya bi halilati jarika shine kayi zina da mata ta halakta makwabcinka matar shi matan makwabci mutum yayi zina da ita to ita ma tana ina daga cikin manya-manyan kaba'irai manya-manyan zunubai mala ya ce bi fathil ha'il mu'mala halila kawa ha wadda ba ta da diya shine azzauja mace jarika matan makwabcinka muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim ne suka fitar da shi kama kana qala ta'ala Allah madaukaki yake cewa fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun kada ku sake ku sanya wa Allah madaukaki kishiyoyi alhalin kun san Allah baya da kishiya baya da kishiya a cikin rububiyar shi baya da kishiya a cikin uluhiyar shi baya da kishiya a cikin asma'in shi da sifatin shi qala ta'ala Allah madaukaki na cewa wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe diyanku dalilin tsoron talauci wal'ayat ukura sannan da aya wata daban Allah madaukaki na cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaq maimakon imlaq sai nan kuma sai ce khashyata imlaq saboda tsoron talauci mutum ya keɓance ce ai ba zan huce ɗa biyu ba saboda idan na huce haka nan talauci zan yi wannan tafarki ne na kafirai ba tafarki bane na musulmi musulmi baya da haƙƙin da zai yankewa adadin abin da zai haihu amma duk da haka kuma ba a ce ba ya aihu ya yi watsi da su zai gwagwarma da rayuwa domin ya ga ya ba da haƙƙin da Allah maɗaukaki ya ɗora mashi nam kala wa kauluhu farashi da yace wa antu zaniya bi halila tijarika ai zaujatihi allati tahillu lahu ana nihin matashi wadda ta zamanto ta halitta gare shi wa abbara bi tazani li anna ma'anahu tazni biha wa bi ridaha nan da yace tazani ana nihin yayi mutun yayi zina da ita alhali da yardar ta ne ba da santa ba ba wai akan batta so bane ba shi yasa yace tazani an tuzaniya kina akwai yarjejeniya wa fihi fahishatu zina wa ifsadul mar'ati ala zawjiha cikin wani hadisi akwai bayanan alfasha ta zina sannan da mutum ya ɓata wa matar shi wani mutum ya ɓata matar wani wastimalat qalbiha ila ghairi da jayo zuciyarta ya zuwa wani mutum daban wa kullu zalika fahishatun azima wannan kuma dukkan wannan na daga cikin alfasha masu girma zina ta kai bala'i kuma musamman ma hallau da matan makwabci ko ɗiyan makwabci domin so akwai wata alama ta lamuncewa na farko dai akwai haƙƙin musulunci na biyu akwai haƙƙin makwabtaka ba a tamanin wannan abu zai afku tsakanin makwabta kuma wannan ya yaɗu a duniya wannan abubuwa da yawa za ka ji suna labaru suna zuwa akan irin wannan mummunar ɗabi'a da take afkuwa قال وكل ذلك فاحشة عظيمة وكونها حليلة الجار أعظم كما تكسن ما تم تم مقبتي وأن الأمر شيه جرمان جرمان سنبي لأن الجار يتوقع من جاره الذنب الذب عنه domin makwabci ana saurare game da makwabcin shi ya kare shi daga dukkan ya kare mai mutunci idan ana yi da shi ana zargin shi da abu ko ana mai kiran karya ko ana wulakantar da shi haƙƙin shi ne ya kare shi saboda wannan haƙƙi na makwabtaka kuma ya zo a waye gari ya yi zina da matar shi na'am qala li anna al-jar yatawaqqa'u yatawaqqa'u min jarihi adh-dhabb an wa an harimihi hakanan ana kyautata zaton ya zamanto ya kiyaye mutuncin matar shi wa ya amanu bawa'iqahu kuma ya lamun cewa cutar da zai da zalunci wa yarkanu ilaihi makwabci na iya dogaro ya zuwa makwabcin shi ko da bayyana iya tamanin cewa saboda wannan makwabtaka iyalan shi ba za su tozarta ba wa kad amara Allah ta'ala bi ri'ayati haqqihi Allah madaukaki yayi umarni da kiyaye haƙƙin makwabci wal ihsana ilaihi da kyautatawa ya zuwa gare shi fa idza qabala hadha bizina imra'atihi wa ifsadiha alaihi ma tamakkunihi minha ala wajhi la yatamakkanu minha ghayru to idan mutum duk da haka ya fuskanci wannan umarni na Allah madaukaki da ya kyautatawa makwabci ya kiyaye mai haƙƙi sai ya fuskanci wannan haƙuƙuwa da yin zina da matashi da lalata mashi mace da tare da samun dama ga magareta domin da an ga makwabci ya gaida matan makwabci ba za a yi tamanu wani abu ba saboda makwabtakan wannan an ba shi dama iya da wata dama wanda wani mutum baya da wannan dama maimakon ya riƙi wannan dama akan kyautata alaƙar shi da makwabci kuma sai zamanto ya ɗauki wannan dama ya lalata matan mutane ya yi zina da ita kana ghayatun fil qubur sai zamanto wannan ya kai ƙarshe a muni wal hadithu dalilun ala dalilun anna a'zama al ma'asi shirk wannan hadisi na akwai dalili mai girma a cikin shi kan cewa mafi girman zunubi sabo shi ne shirka da Allah madaukaki thumma al-qatl bi ghairi haqq sannan kashe rai ba tare da haƙƙi ba ba tare da haddi ba na shari'a wa alaihi nafsu shafi'i ima haka wa alaihi nafsu shafi'i da wannan ne magana imamun shafi'i yayi nafsu ya da wadi dalili thumma تختلف الكبائر باختلاف مفاسدها الناشئة عنها sannan wannan manya-manyan zunubai suna samun saɓani da tazara tsakaninsu game da za abin da za su haifar na banna inan duk kabira duk zunubin da ya zamanto zai haifar da wani abu wanda ya zamanto mai girma da wannan zunubi ko sabo kabira ya yi wani wanda kuma bayan shi ne قال المؤلف رحمه الله من الكبائر أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه نادق جرمان زنبي سابو متن يزاجي mahaifin wani shi ma ya zagi mahaifin shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنسى من حديث دقى عبد الله بن عمرو بن العاص wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah wanda tsirayen Allah da muncin su ƙara tabbata gare shi yace min al-kaba'iri shatmu ar-rajuli walidai na daga manya manyan zunubai mutun ya zagi mahaifan shi kaila kasancewa abu ne wanda ba a tammane shi bayyayuwa a ce mutum ya ɗaga baki ya zagi mahaifanshi abu ne addinance abu ne wanda bai yayuwa dalilin haka sahabbai suka tambaya suka ce kila wa hali ya subbur rajulu walidai yanzu mutum zai iya zagin mahaifanshi kala na'am mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce eh zai iya ya subbu abar rajuli zai zagi uban wani bai subbu aba shi ma ya mai da martani ya zage shi ya zagi mahaifinshi wai subbu ummahu ya zagi uwan wani fai subbu ummahu shi ma mai da murtani ya zagi mahaifiyarshi muttafaqun alaihi wa hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi mala yace qawluhu shatmur rajul walidai zagin mutun ya zagi mahaifanshi ai yatasabbabu ila shatmihima ana nihin ya zamanto shine sababi ya zuwa zaginsu idan ka zagi uban wani shi ma ba, ba zai yi saurare ba sai ya zagi mahaifin shi shi kuma zagi shine ko shatum shine ka muzantar da mutum da munanan kamanni wanda ba su dace da shi ba wannan sai a ce zagi ka tozartar da shi qala fa huwa min al majaz al mursal wannan na daga cikin salo na larabci na luga ta larabci wanda za a shahi wanda ya aikata sai a bar sababi qala isti'mal li sababi fi al musabbab an shine a awaitar da sababi ga wanda ya sanya sababin wanda ya awaitar da sababin وقد بينه صلى الله عليه وسلم بجوابه عمن سأله بقوله نعم وزال صلى الله عليه وسلم ياي bayani da ba da amsa ga wanda ya tambaye shi ya ce mai eh wannan abu ne mai yiwa wa fi tahrimu tasabbubi ila aziyatil walidai akwai haramcin zage-zage wanda zai kai ga tutar da mahaifa wa shatmihima da zaginsu wa ya samul ghairu bi sabbihi lahuma kuma mutum wani na samun zunubi da zagin wannan da zai musu qala bin battal imam bin battal rahimahullah yake cewa hadha alhadith aslun fi sadd adh-dhara'i wannan hadisi asli ne ga toshe duka wata hanya wadda za ta kai ga banna wannan ita ce ake cewa a sadd adh-dhara'i wa yu'khadh minhu annahu in ala amruhu ila muharram haruma alaihi alfi'l ana dauka daga wannan kaida cewa duk abin da zai kai ga al'amari da zai kai ga haram to haramun ne mutum ya aikata shi duk abin da shine sababin da mutum zai aikata haram to ya haramta mutum ya aikata shi shi yasa zamu ga Allah madaukaki yace wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ba ma wai ita kadda ba kusantarta sai zamanto babi dai na toshe kohohi na afkawa ya zuwa zina misali hirar da 'yan mata hirar da mace keɓanta da wadda ta zamanto ba maham ya bace ba da abin da ya kama da haka wa illam yaqsudul muharram ko da dai mutum bai nihi ba aikata haram to kama hanyar wannan to wannan haramun ne walaihi dalla qauluhu ta'ala akan wannan ne fada Allah madaukaki tayi nuni wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fasubbu Allah adwan bighairi ilm kada ku zagi wa'anda suke bautawa kuma bayan Allah madaukaki kaga mutum ya bautar shi ya bautawa Isa da Maryam ko Uzairu ko aljani ko gunki ko wane ne kaka kama ka zage shi domin idan ka zage shi ka zage Allah shi Allah zai zaga na kwarai shi yasa Allah madaukake ce fa yusubbullaha adwan bi ghairi ilm za su zage Allah adwan dalilin adawa ko ta'addanci da zalunci bi ghairi ilm ba tare da ilimi ba domin ba san ba girman Allah suna iya zage shi wastanbata minhu wastanbata minhu mawardi imam mawardi ya huddu hukumci a fil hadisi a cikin wani hadisi tahrimu bai'i thawbil harir ila man yatahaqqaqu minhu libsu yace ya haramta mutun ya saida ya saidawa wani tufa ta alharir namiji wanda ake tamanin in ya sai zai sanya shi wal gulamul amrad ila man yatahaqqaqu minhu fi'l al fahisha da saurayi wanda baya da gemu mai kyau bawa ya zuwa kai ya saidawa wanda ana tsammanin in ya saye shi zai yi alfasha da shi zai yi luwaɗi da shi wai yazbillah haka kuma misali sai da wuka ko makami ga wanda ake tsammanin zai aure tas da wannan makami a cikin ta'addanci shi ma wannan haramun ne daga wuka dai asalinta sai da ta halak ne amma idan ya zamanto ana tsammanin idan ka saidawa wani makami zai awaitar da wannan makami ya yi ta'addanci da shi to bai halitta ba ka sai da mai ko da hatsi ne in ka san ka sai da mutum hatsi zai burkutu da mai da shi giya to bai halitta ba ka sai da mashi wannan hatsi domin sai ya shiga babu cikin da'awunu alal ismi wal udwan na'am qala wal asir ila man yattakhidhu khamran bai dace ba ka sai da mutum asir kamar wannan naka lemun kwalba ko abin da ya kama da haka ko tsime wanda daga ƙarshe zai dike shi giya ne wa fil hadithi dalilun ala annahu yu'mal bil ghalib kuma akwai nuni a cikin wannan hadisi cewa ana aiki da abin da yake yawanci galiban idan ka zage mutum me yake mai dawa yake mai da murtani yake sai zamanto an dauki haka nan li'anna alladhi yasubbu abar rajuli qad la yujawiz qad la yujazihi bisab lakin al-ghaliba annahu yusubbu domin mafi yawanci mai yiwa ka zagi uban wani bai mai da martani ba amma mafi yawanci in ka zaga sai an zaga sai an rama قال المؤلف رحمه الله بماذا يزول التجاو يزول التهاجر بين الأخوين ما نهيوا وانا حديثنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه تاكن دمينيني ƙauracewa mutum ƙauracewa tsakanin ‘yan uwa guda biyu take gushewa. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث ليالي يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام متفق عليه wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi Abu Ayyub al-Ansari wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bai halitta ba ga musulmi ya kaura cewa dan uwan shi musulmi fiye da kwana guda uku dare rai guda uku talata layali zamanto wani sabani ya shiga tsakanin dan uwa da dan uwa musulmi rai ya bace to bai dace ba bacin wannan rai wanda zai kai ga su yi watsi da juna to kai ya huce kwana guda uku. Yaltaka ya ne fayi uridu haza wa yi uridu haza, ya kai ga idan sun gamu wannan zai kau da kai wancan ya kau da kai, wancan ya bada baya wancan ya bada baya, wa khairuhuma allazi yabda bis salam kuma mafi alkhairin mutum tsakaninsu wanda zai farawa ɗan uwanshi sallama idan ya nema a samu shiryawa a karya wannan gaba da take ciki ko hushi da aka dauka malam yace nafiyul hin dalun ala tahrim wannan kore halaccin wannan la ya hillu da manzalan sallallahu alaihi wasallama yace na nuni abu sa haramci ya haramu hijranul muslim fawqa thalathata ayyam na haramta ƙauracewa musulmi bilbishin ko fiye da kwana guda uku ko yini guda uku wa dalla mafhumu ala jawazi fi thalathati ayyam mala yace kenan sai aka fahimta da wannan hadisi ya halitta a cikin kwana guda uku an samu damuwa damuwar da la'alla in ka ga mu da mutum ma abin zai ƙara har mutsama zuciya to kaɗan ja baya kaɗan saurara sai ya alkhairi ya halitta wannan قال وحكمة جواز ذلك في هذه المدة أن الإنسان مجبول على الغضب حكمة أكن وانا حالتي كوانا غدا أكو دومن كي يوتي كوانا غدا أكو وانا متن الله مدوكك يا حالتي شدا فشي إن أمي أبن فشي زي حسلا يغشي يا حسلا wa su'il khuluq da mummunan tabi'a wa nahwi zalika da abin da yake kama da haka fa ufiya lahu hijranu akhihi thalathata ayyam sai aka mai rangwame da Allah ba zai kama shi da zunubi ba kai ya huce kwana guda yini guda uku li yadhhaba zalika al'arid takhfifan 'ala al-insan domin wannan abu da ya same shi na hasala da gushi ya gushe abin da ya bujuro mashi ya gushe sai ya samu ɗan sauƙi za ka ga galiban in an yi zahi mutum ya ɗau zahi ya yi hushi to yau da gobe a kwana sai ka ga wannan hushi ya ɗan sabka hallau in an ƙara hallau kwana na biyu sai ka ga ya samu ɗan kwanciya hankali zuwa na uku shi kenan wannan abu sai ya huce to sai zaman to kai ya huce wannan kwanakai guda uku wa dafa'an lil idrar kuma saboda a gushe a ture abin da ya zama tutaswa ne fa fil yawmil awwal yaskunu ghadabu rana ta farko to wannan fushi nashi na samun na dan kwantawa wa fi thani yuraji'u nafsa kwana na biyu zaka ga yayi ka tambaye kanshi in wani abu ne yayi in ya dace yayi shi da kanshi zai ga kai abin nan da ne bin kyauta ba abin nan da ne ba haka ba ya kamata yi idan zai yi katantini ya yi ramu ya yi muraja a karan kanshi wa fi thalithi ya tazir kuma kwana guda uku sai ba da uzuri قال وما زاد وما زاد على ذلك كان قطعا لتحقيق لحقوق قطعا لحقوق الاخوه abin da ya dado a bisa wannan yini guda uku to tabbat yanke haƙƙi ne na ‘yan uwantaka wa kad fassara ma'anar hijir hajir bi qawlihi yaltaqiyani ila akhiri mazala sallallahu alaihi wasallama kuma yayi bayanin menene munwa ta kauracewa da yake za su gamu wancan ya kau da kai wancan ya kau da kai to wannan sai zamanto nau'i ne na gujewa juna wa huwa al-ghalibu min halil mutahajirin inda liqa bala yace wannan shine mafi yawancin halin wanda suka kauracewa juna a lokacin da suka gamu zaka ka kawai kowa yayi watsi da kowa ba ruwan shi da dan uwan shi وفيه دلالة على زوال الحجر له برد السلام كما هل cikin wannan hadisi akwai dalili na cewa karya wannan gaba ko dakiya ko kauracewa tana karyewa ne da sallama idan ɗayewa ɗan uwan shi sallama to shi da bangaren shi ya karya wannan kauracewa walaihi zabal jumhur wa malik wa shafi'i rahimahumullah a wannan magana ce da wannan magana ce malamai mafi yawancin malamai suka tahi haka imamu malik da imamu shafi wanda rahma Allah ta kara tabbata gare su wastadilla lahu bima rawahu tabrani suka suka kawo hujja da abin da aka rawaito shi daga imamu tabrani rahimahullah nam a cikin mu'jamul kabir alkashin hadisi na 200 da biyar mujalladi na tara قال من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود daga hanya ta Zaid dan Wahab daga Abdullahi dan Mas'ud fi asna'i hadith mawqufin fi a cikin tsatsakin hadisin da ya zama to mawqufi ne daga Abdullahi dan Mas'ud wa fihi wa rujuhu an ya'ti fa yusallim alai kenan karya wannan kauracewa komowa shine ya zo ya mishi sallama وقال أحمد بن القاسم إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفيه رد السلام بل لابد من الرجوع إلى الحال الذي كان بينهما idan ya zamanto kawai yi mai sallama shi zai ɗauka wannan ba komowa ba ce ba har yanzu dai ana nan da ƙauraciya to kai ya tsaya akan wannan sallama dole sai ya mai magana in hira ce suke yi in wani al'amari ne ya komo kamar yadda suke yi da halin kahin wannan sabanin ya shiga tsakaninsu wakila yunzar ila halil mahjur wasu malamai suka ce ana kallon halin wanda aka kauracewa fa in kana khitabuhu bima zada ala salam inda liqa mimma tatibu bihi nafsu idan ya zamanto yi mishi magana absa dadawa akan sallama wannan zai sanya zuciyar shi ta ji daɗi to wannan sai a mai haka nan wa yazulu illat alhajar kana min tamamin wasl wa tarkil hijr to wannan sai zaman to na daga cikin cika ta sadarwa da kuma barin kauracewa wa in kana la yahtaju ila zalika kafa salam idan kuma bayya bukatuwa ya zuwa wannan to sallama ta isa wa ma fawqa al-yawm al-thalith fa qala ibn ibn abdul barr rahimahullahu ta'ala bilbishin ƙauracewa kwana guda uku imam ibn abdulbar wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ce ajma'u ala annahu yajuzu al-hajj fawqa thalath liman kana mukalamatuhu tajlibu naqsan ala al-mukhatabi lahu fi dini yace malamai gaba ɗaya sun tahi akan ra'ayin ya halatta mutun ya ƙauracewa mutun fiye da kwana guda uku idan ya zamanto cuɗanyuwa da shi zai kasance zai rage zai samu tawaya a cikin addinin shi mun gane ko misali kana tare da wani aboki wanda alaƙa ku ta yanke idan ka ga in kun komo alaƙa ku kamar yadda kuke yi da addinin ka zai ragu za ka samu wata tawaya a cikin addinin ka to wannan babu laihi ka guje mushi hiye da kwana guda uku aw madarrat tahsulu alaihi fi nafsi ko kuma idan mutum zai samu cutuwa a karan kanshi aw dunyahu ko kuma a duniyar shi fa rubba hajrun jamil khairun min mukhalatatin mu'thiya mala yace so tari zaka samu kauracewa mai kyau ta yi alkhairi da cutuwa wadda za a samu cuta a cikinta wa taqaddama al-kalamu fi hajr man ya'ti ma la yulamu alayhi shar'an mala yace kuma bayani ya gabata akan kauracewa ga wanda ba a zargin mutane a shar mutum in yayi ta a shar'ance wa qad waqa min as-salaf at-tahajur baina jama'atin min a'yan as-sahaba mala yace kauracewa ta samu tsakanin wasu gungun mutane daga ɗaiɗaikun sabon manzala sallallahu alaihi wasallama wa tabi'ina da tabi'ai wa tabi'ihim da wanda suka biyo su ba wa kad adda sharihu jama'atan min ulaika mala ya lissafa wasu malumai wasu mutane daga wannan yastaksuru surudahu istankaru sudurahu min amsaliha min amsalihim mala yace wa anna irin wannan abubuwa wanda ana kyamar a ji su daga a ce sun afku daga makamanta wannan kina iya ganin cewa abinda malayin ambata kansu bai tabbata ba wa qamu alaihi kuma suka tsaya kan walahum azarun insha Allah amma duk da haka ko da abin ya afku suna da uzuri in Allah madaukaki ya yarda wal hamlu ala salamati muta'ayyanun daukar wannan abu sakubuta shi ne wanda ya zama tilas wal ubad mazannatul mukhalafa su kuma bayi bagire ne wanda za a samu sabani duk inda ake tare to za a samu sabani shi yasa malumai Hausawa suke cewa mu zo mu zauna ta menene zo mu saba wa amma qawlu zahabi innahu la yuqbal jarhul aqrani ba'dahum ala ba'd siyama salaf imam zahabi rahimahullah ya tayi akan cewa ba a karban zargi na wa'anda suke tayi guda misali malamai wanda shekarunsu guda malamansu guda ko kuma suna tayi akan ilimi to ba a karɓar wannan suka ta ɗayansu tsakaninsu musamman ma wanda suka gabata kala wa hadduhum ra'su 300 min al-hijra amma kuma ana iyakance wannan hukunci ne akan shekaru 300 na hijira kenan qurunul mufaddala faqad bayyana ikhtilaf ma qala fi samaratin nazar fi ilmi al'asar ya kawo sabani ya yi bayanin sabani a cikin wannan littafi da shi samaratin nazar fi ilmi al'asar wa kad nakala fi sharh qadaya kathiratan fi fi sharh fi sharh qadaya kathiratan la yahsulu dhikruha mala yace ya cirato a cikin sharhi abubuwa da yawa wanda a wannan bagire bai kyautu ba a ambace su iz tayyu ma la yuhsinu dhikruhu la yusinu nashru malai ce domin nade abin da bai kyautatu ba ambace shi to bai halitta ba bai ya kyautatuwa a bude shi muna iya tsayawa kan wannan gaba abin da muka wani daidai Allah madaukake ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk to Allah madaukake Allah ya sa mu na'am shi ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi hana haka domin an ta idan mutum ya la'anci wani shi ma ya la'ance shi musulmi